بسم الله الرحمن الرحيم
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya'yan uwa masu saurare muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin kaddara wasa da fadalarsa ya ba mu ikon halarta wannan lokaci a wannan ah, rana ta talata wanda cikin fadalar Allah subhanahu wa ta'ala yau shirin namu ya canza daga nasiha zuwa tattaunawa da kuma ainihin jan hankalin junanmu da kuma bayani akan abin da ya shafi nauyi da amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya damka a kanmu duk da mun samu jinkirin halartar mu gaba da amma alhamdulahi jagoran shirin ya iso muna fatan da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mutane za su bi mu sau da kafa bayan nan da minti ashirin kenan ko minti talatin za mu saki waya kenan duk wanda yake so sai ya bugo a lambar da aka saba kira kuma za a kara jaddada lambobin insha Allahu abinda muke so da wannan shiri ne wanda muke so mu ja hankalin junanmu dangane da musamman akan abin da ya shafi tarbiyya lasiya ma idan muka ci tarbiyya ƴaƴanmu wanda Allah ta'ala ya danka mana amana wanda su ne babban jari da riba gare mu duniyarmu da lahirarmu gashi kuma muna shirin shiga lokaci na hutun 'yan makaranta galibi za ka ga abin da ya kamata uwaye su yi wa 'ya'yansu ba shine muke yi ba madadin mu ribanci wannan lokaci wanda Allah ta'ala ya ba mu shi su 'ya'yan namu mu yi kokarin tarbiyyantar da su akan akida islamiyya to sai ga ma kawai mun je muna koyi da wasu aƙidu da tarbiyoyi wanda ba namu ba kuma muna da man ko kuma ragowa ko kuma ƙarancin samun lokuta na musamman karatu na addini ga 'ya'yan namu idan ka leka a cikin sati tun daga landi har zuwa bandaredi duk wannan lokacin wanda an ba da shi zuwa equal samdiki ma yanzu an kwace ta ita ma ta zama equal da daddare in kaga yaro a gida yana nazari ba za ka ga qur'ani ne a hannun shi ba ko fiqh ko hadisi wannan kawai abin da ke hannun nashi za ka ga a'a kawai lesson ne dama zai sa maka lesson ne yake da ya ce lesson kai ma ka sani menene yake nufi kenan ya zamanto makarantun namu na qur'ani da na fiqhu na addini gaba ɗaya dai sun zamanto je kana yi ka kamar dai wani guri ne na in babu aikin yi to a haka ma kuma an yi sakaki kwaran gaske wanda wannan lokacin da za mu yi amfani da shi watannin nan guda uku akan mu bar ƴaƴan namu su yi karatu na addini babu shakka za su samu amfanuwa da kuma ainihin ci gaba a cikin al'amuransu na addini da rayuwa wanda shine kuma duk abin da ya kama na taɓarɓarewar tarbiyya kuma kullum muna jaje da ka faɗa kowa sai ce wallahi fa saboda damuwa ce wani ta damu kowa to akan wannan ne insha Allah muke so mu dan tattauna kuma jagoran shirin namu shine malam Laminu Lawan kamar yadda aka saba akwai kuma malam Haruna da ni Abdul Mumin akwai kuma Shehu Malami guda shi ma muna saran yana kan hanya insha Allah da zaran an bude waya muna mutane su sa bakin su insha Allah bismillah wala
الحمد لله والشكر لله والثناء على الله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan Rajab hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1433 wanda ya daidai da sha tara ga watan shida mela da annabi isa ɗana na maryam alaihi salam dubu biyu da goma sha biyu wanda wannan hili na minhajul muslim insha allahu kamar yadda malam abdulmumin ya ce mun tashi daga nasiha kenan za mu komo akan tattaunawa akan wasu abin da ya damu kowa a cikin wannan rayuwar tamu na tarbiyyar 'ya'ya wanda amana ce kamar yadda malam faɗi allah ya bamu allah maɗaukakin sarki yana cewa inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya umarce ku ya yi umarni ku mai da amanan nan ga masu ita ma'ana amana da Allah ya damƙa maka na ɗiya goma biyar ɗaya kai hatta da ɗaya kenan amana ne a kanka Allah yake cewa ya ayyuha allazina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum kada ku ha'inci Allah da manzo he ku ha'inci amanarku ma'ana idan ka kibin ka ɗora ɗora yaranka bisa kan hanya ta Allah da ta annabi sallallahu alaihi wasallama ka ha'inci Allah kuma za ka ha'inci amanar da Allah baka bayan ku Allah yana cewa ku anfusa ya alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nas wal hijara ku kiyayar da kanku da iyalanku daga wuta wadda ita wutan nan makamashinta shine duwar watsu da aka bauta ma da kuma sauran wato mutane wasu saboda haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Abu Huraira ya rawaito hadisi ne na ruwaya imam bukhari da muslim annabi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku dukanku makiyaya ne kuma ku dukanku sai an tambaye ku abin da kuka yi kiwo kenan mutum makiyayi ne a gidan shi sai Allah ya tambaye shi abin da ya bashi na kiwo saboda haka kenan abubuwa dai ga sunan sun taru sun cakule ya kamata mutane su holka su tunato cewa wannan abubuwa gaba ɗaya ɗiya da Allah ya bada amana ce Allah ya bamu ya kamata mu yi ƙoƙarin kula da tarbiyyarsu idan mutum ya yi sakaci akan tarbiyyar yaro akan karantar da shi wallahi shine babban sakaci wanda yake ya munana wajen tarbiyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da imam bukhari da muslim suka zo da shi yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya babu wani bawa da Allah zai bashi abin kiwo ya mutu yau ya mutu gashin ala ra'iyatihi ya mutu ranar da ya mutu ya zamanto yayi kwange akan wannan tarbiyyar yara sai annabi yake cewa illa harrama Allah alaihi aljanna wallahi sai Allah haramta mishi shiga aljanna kenan kaga dan uwa musulmi amana ce Allah ya bamu gaba daya kenan ya kamata a ce a lokacin da lakwal ta kwace mana yara muka shagaltu duk da yara sahe da marece tun daga landi har ya zuwa subdu wanda kuma a cikin subdin ma da marece shine aka ba da dama a zo makaranta kaga idan aka ɗauki wato lokutan zuwa makaranta subdu ne da marece shi ma masu examen a ce a ana kiransu ana neman su su tafi su yi karatu ladi sahe da marece shine ake samu to kuma yaran hallo ran ladi sai kaga sun ce ai wanki suke ko suna ma uwayensu wani aiki ba za su samu damar zawa makaranta ba da mareci suna aiki don gobe za su koma lakwal kaga kenan akwai tawaya a cikin abin da ya shahi karantarwa ta makaranta kuma kamar yadda malam abdulmumin ya ce damar daddare yaro yana da dama ya karatu amma za ka ga karatun galibi abin da yake leson in yayi leson ya gaji shikenan alhali kuma a da da nan wallahi idan ka tar da mutum ko da dan shegantaka ne yana shegantaka shi in dai ka tambaye shi ya kai ma fatiha alhamdulillahi rabbil alamin amma a yanzu ha sai kai ta mamaki lokacin da ka zo koya ma mutane karatu wallahi zaka samu fatiha ba daidai ba take tahiya alhali kuma wannan fatihar ita ce wato sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan ƴan uwa musulmi insha Allah za mu bi ɗaya bayan ɗaya mu ji ta ra'ayin malamai akan abubuwan da za su hudi akan wannan illa ko thugur kamar yadda malam balarabe yake cewa ƙohohi waɗanda suke da barma wanda aka samu a gurin rayuwarmu da mu da 'ya'yanmu a kan ƙin karantar da su tarbiyyar addini idan mun ce tarbiyya ta musulunci shine karatun alkur'ani da sauran karatuttuka na addini saboda haka insha Allah za mu ji ta bakin malam haruna kahin muna jiran malamai guda biyu wanda za su iso su ma kenan za mu ji abubuwan da za su tattauna a kai na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam to alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat kamar yanda maluma na suka faɗa kasancewa ni ɗalibi ne a gare su kusan gaskiya yan uwa in muka duba wannan matsaloli da malam abdulmumin da kuma malamin suka ɗauko abubuwa ne wanda an riga an san su dama kamar daman wa'azi shi aka ce fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin tunatarwa ce dai ake ma mutane kuma ba don koyin ba suna nihin a gudu tare a tsira tare domin a yau in aka waye gari mutum ka zamanto a wuta babu wanda zai damu da kai dan ka shiga wuta in kuma haka ma aljanna ka shiga baka damuwa da dan wane yana wuta kenan ma- duka dai maganar da suke yi tun anan duniya ne ake gyara komai kuma kasancewar haka la yumin ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi shi yasa kullun suke kokarin irin wannan muhawarori ko kuma wannan tattaunawa a yi ta kuma a tunatar da juna baki daya kenan idan muka ɗauka to na farko idan ka ɗauka alal misali kamar ko malam laminu ko malam abdulmumin mutane ne wanda suna da alaƙa da ɗalibai kai tsaye kenan ku duk abin da za su faɗa ba wai abin da ake ba su labari bane ba ana kaza a gari ko kuma kaza ake a abin da ake ciki ne wanda sun rige sun san shi kenan don haka gaskiya nake ga cewa wannan wata dama ce ga iyayen yara a tunatar da su da amana da Allah ya dora musu don haka kullum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam ba zai gushe ba daga wur alan tashi alkiyama sai an mai tambayoyi akan wurare guda hudu kenan da haka ne yake tunatar da yan uwanmu mu sani da cewa wannan tunatarwa da malamai suke mana ba komi bane ba illa gyara kayan ka wanda bai zama sauke mu raba don haka malam idan ka ɗauka a yau za ka ɗauka kullum shugabanni suna kukan tarbiyya Mm.
suna kukan samari babu kimtsi Mhm. Har da 'yan matan ma.
har da 'yan matan ma Mm.
kansu in muka duba asali abin ne aka bari a tushe Hakim.
domin duk lokacin da aka ce ai fasalin din alin daula Mhm.
to an samu matsala Gaskiya.
duk lokacin da aka dauki aka ce hukuma daban addini Addini daban, to mhm.
babban matsala ce Mm.
ba abin da zai gyara dan adam sai addini idan kuma kana gani akwai wani tsari da zai gyara shi na duniya to in ma ka dora shi ka zo ka ka warware wannan abin Mhm.
kenan dan haka a gurgurje ni malam Abdul abin da nake jan hankali kafin mu shiga cikin irin maudu'in da aka zo kan shi Mm.
na farko mu san da cewa wannan hutu da Allah ya bamu na wannan lokaci na lakwal Mhm.
dan adam a rayuwar shi ba yadda wani lokaci da zai ce yana da hutu kwata kwata a rayuwa Mhm.
in ka ka samu hutu ta aka wa abu rabbuka hatta ya ce ka Yaqin, na'am.
ka bauta ma ubangijinka har lokacin da al-yaqin mutuwa ta zo maka ka tabbata ka samu abin da ke so Mhm.
domin wannan yaqini tun daga mutuwar ka zaka fara ganin alamu Mhm.
in kuma baka samu wannan tabbas din ba zaka ga alamu kenan da haka lokacin da ka samu wannan tabbas din Allah na maka bushara da aljanna Mhm.
ka samu hutu amma mu gane fa babu wani lokaci da za a ce ma dan adam hutu ballantana hambatin ka dauki yaran ka ka tura wani gari Mhm.
wanda ka san Ko sare ba za- turai ko wani turai abu.
ko wata unguwa Kuma kuɗi wanda makudan kuma a kuɗi ma za a ƙarshe kashe.
ka san sare inda ka tura su babu ruwansu da harka addini Mhm.
su kuma wannan ƴaƴa kai ma ba mallakar ka bane an baka ne kiwo kamar yadda malaika hadi Mhm.
kenan da haka ya bulmi nake ganin cewa gaskiya wannan muhawara da aka shirya abu ne na alkhairi kamar ba rawar haka mun gudanar da ita Mm.
kuma insha Allah ta'ala za mu tafiyar da ita irin wannan jere-jere sashi ne zuwa na gaba Insha Allah.
laraba al- talata Insha kenan da haka nake jan hankali ga uwaye kada su ɗauka cewa wannan muhawaru da ake ana tsananta musu a'a san ku ne ake da alkhairi shi yasa ake zauwa a tattauna in ba san ku da alkhairi sai a kyale ku har Allah ya damke ku akan abubuwan da kuke yi Mm.
kenan da haka muna fatan wannan tunatarwa da kuke mana Allah ya ba mu ikon tabbatar da wannan abu da za ku karantar da mu akan tafiyar da 'ya'yanmu akan tarbiyya ta addinin musulunci Na'am.
to malam haruna allah saka da alkhairi har ya tuno mani inda yake man kaikai akan abin da ya shahi tarbiyya fasuluddini wa daula idan muka dau- a- a a- a hankalci wallahi lalle ne idan mutum yana da addini shine mai hankali idan baka da addini to wallahi ka shiga jirgin yawo kuma sai allah kiyaye galibi za mu ɗauki wasu ƙasashe kamar guda uku ƙasashe ne waɗanda wato sun yi fice wajen abin da ya shahi rashin tarbiyya kowanne daga cikinsu za ka ji in ka ga sabon mawaƙi da shegantaka da ake yi wallahi daga can ne kaga duk yara da sauransu waɗanda suke amerikawa irin su big notorious irin su tupac su wane ne duka waɗannan dai da ake faɗi yara ne wanda uwayensu suka yi watsi da su sai a ɗauke su maimakon a ba su da ilimi yau maimakon ba kuma addini maimakon a ɗora su bisa kan wani abu su yi ɓanna shikenan a ba su gitar da kayan kiɗi da sauransu saboda haka sai shi- sai su shiga kaɗe-kaɗe ya ɗauki hankalinsu don kasu ma mutane ɓanna shine kaɗai ake sa su to kaga idan muka ɗauki a nan afirka in ka ɗauki zayir zayir ƙasa ce wadda take mai arzikin gaske tana da arziki to da yake babu addini saboda haka mi kowanne daga ci- ka ce gaba ɗayan garin mawaƙa ne wallahi mai Allah ya musu Allah ya darkake su da bala'i musiba iri-iri yaƙe-yaƙe ba zama har yanzu in ka gangaro nan cikin Africa del West wallahi za ka ga Cote d'Ivoire Allah ba su arziki amma babu abin da suka sa gaba illa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su ne kufe da kale da sauransu ko kaga mutum ya eh, kai irin na shaidani da sauransu to duka wannan sai Allah ya dirkaki irin wannan kasashe misali ne wannan kaɗan yanzu Allah ya fasa bari sai an tayi lahira a'a a nan duniya Allah yake gwada maka sai gashi Allah ya dirkake su da yaƙi ba ma fata a ce duka irin ƴan uwanmu haka suna fama da yaƙi a wallahi muna fata Allah ka musu zaman lahiya amma mi wallahi rishin tarbiya mu kamar yadda malam Bahaushe ke cewa idan gemun ɗayan ɗan uwanka ya kama da wuta to yi kokarin sama naka ruwa abin da ko ka taya shi ku kashe kamar yadda amma aka gyara ma bahaushe yanzu yawa to kuma ka gangaro nan makwabtanmu nan kaga mali mawaka ne duk a ciki su wata wace ce umma sangare wa kun ba ba kamar ka ce in ka je garin waka za ka rika shi to kaga mi Allah da kake su da su kwanan nan ka gani suna zaman lahiyar su suna daga cikin ɗaya daga cikin gariruwa da suke zaman lahiya to amma mu kuma ga abubuwa Allah ba mu dama in malaman ne muna da su burjik na addini in malaman ne na karantarwa abin da ya shahi duniya muna da su burjik amma mun ki tsayawa a yi tsari a samu waɗanda suke dattijawa a cikin gari na kirki dattijawa na gaske ba abin nan bana kushe wasu amma dai cewa gaskiya a samu waɗanda suka dace ya zamanto an ce su ne dattijawa a gari suna ba da shawarwari suna ko idan sun yi magana kama- yanzu abin da muke ciki yanzu ko cikin sha'anin abin da ya shahi musulunci yanzu ba kaji ba malami guda ya hutu ya magana ya ce kai mutanen gari ku bar kaza a kyale ko a ce masu kuɗi sai kaji wani yana sukan shi ya ce dan bangare kaza ne masu kuɗi a ce an samu mai kuɗi guda wanda zai hutu ya yi magana a cikin gari eh a ko kasuwanci wanda kuma duk gari a ce he da su ko a ce ma shugaba ya huto ya yi magana to shi ma shugaban sai ga ya mail ya koma wata bangare a kaga subhanallah kenan ina za mu shiga wallahi irin wannan abun tsoro ne muke a gaba idan abin ya tayi a haka to fa mutane ba a tsare su sai dai Allah kiyaye kenan kaga ya kamata a ce wannan tarbiyyar nan da karantarwa ta addini ni kokarin wato kula da ita yanzu insha Allah akwai ɗaya daga cikin malamin ya zo shine Sheikh Abdulrazak Sheikh Shuhaibu kuma ɗaya ne daga cikin Sayyid al-Mustashar Conseil Pedagogic na Basdi kenan kaga abin ya shahe shi maudu'in nasu ne eh ya- eh yawa To, masha Allah.
dai bayanai sun gabata muka ce matashiyar mazu'in namu tarbiyya dai ta kai halin kakanaka yi wanda da eh, uwaye da sarakuna da masu unguwanni kowa yarda muna da matsalar tarbiyya to sai muke ganin mu kuma ga babbar matsala a karara a fili sashen karatun addini an ba shi baya kwaran gaske malam idan ka ɗauka tun daga ranar litinin zuwa juma'a mun ba da wannan ranaku ne na zuwa ikon kuma eh, ko da daddare muka ce in kaga yaro da takarda a hannunsa kawai abin da zai ce maka eh, lesson da yake kenan ba qur'ani bane a hannun shi ba hadisi ba ba fiqh ba kuma abin bakin cikin subdun ma yanzu ita ma galibi an sata kuma in wannan lokacin ya zo da ake cewa lokacin hutu wata uku madadin a tsaya yaran a sa su makaranta su karanci qur'ani da hadisi da tarbiyya wannan abin zai sa zuciyarsu ta samu nutsuwa su zamanto yara na gari kuma sai mu bar yaran saka wasu suna uhu wasu balo wasu a aika su can garin can kuma ba tarbiyya wani ma har wata kasa ma yaran za su tafi a kashe makudan kuɗi to shine muke so mu tambayi ya shek yanzu a irin wannan matsala menene ya kamata mu yi game da karatun ɗiyan namu musamman karatu na addini madadin mu bar su haka kuma kullum muna jajen tarbiyya wannan shine kenan maudu'in namu kaɗan daga ciki ko muke so a ba mu haske kwarai tunda wannan fage ne na daman naku ne ta kowane fanni guda biyu insha Allah da zakumullahu khairan kenan shine muke so ya shek hayakallah ka yi mana bayani gamsashe akan wannan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الحمد السلام.
لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يا جماعة ganin da farko tunani ma akan wannan matsalai rabi ne na amsa tunani akan wannan matsalai da kowa a yau zai tunato ta an samu rabin amsa solution guda rabi an same ta sahi sahi la shakka duk wata tarbiyya da kake gani duk wata tarbiyya in ba tarbiyyar musulunci ba ce banza ce na'am kenan abu na farko ya kamata a ɗauki matakai yanda za a maido yara bisa tarbiyyar nan ta musulunci tarbiyyar ta musulunci ita ke sa yaro ya san girman na gaba na'am ya san girman uwar shi ya san girman baban shi ya san girman malamin shi ya san girman yan gari ya dinga darajta makwabta Mm.
ya dinga darajta duk wani lattijo a unguwa a da idan ku duba yaro in yayi magana in in babba yayi magana a unguwa yadda Sheikh Muhammad Al-Amin yayi bayani yanzu Mhm.
lattijon unguwa in yayi magana yaro bai isa bai tare da unguwa haka ne to yanzu ina shi kan shi lattijan tsoro ke kai taba shi ba baban wancan ya fito ya ce ka taba dana ai Haka ne.
wata musiba Ko- ko- social kin wannan babu shi yanzu ko ya ciro mai kuma kasan Ya ciro mai convocation.
mai gama shirɗa shi to sabi ga Allah mu musulmi ne muna amsa kiran musulmi mun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda haka tarbiyyar da zamu ba diyanmu ita ce tarbiyya ta musulunci Mm.
zancen wani agutiya da wasu hukumce-hukumce na bariki da sauransu da menene an dora mu ne tilas ba dan asarran mu ba Mm.
amma waye yake tarbiyyar musulunci da shari'ar musulunci a duniya babu wanda zai ki ta inda musulmi ne cikeke a zuciya ka dole ka so shari'a ita ce gaba da shari'a kowace shari'a shari'ar Allah ita ce gaba wannan shari'a an dora ma ne ba dan kana so ba ala tilas ɗinka kenan tarbiyyar musulunci ita ce ya kamata mu tattauna ya za a yi a maido hankulan yara bisa ga addini abu na farko karatu ne in babu karatu komi bai tafiya sai an yi karatu yadda ya kamata duk uba yaran da ba su yi karhin shi ba ai sai wanda ba su yi karhin shi ba saboda abun yanzu ai kasan menene Ya yi ake nisa.
cewa ya shigo gari
Ya yi yaran da nisa.
sun riga sun kangare sai ya ta musu addu'a ya yi ta Mm.
musu addu'a kuma ya dinga sa su wurin wa'azi da sauransu Allah ya sa kenan su shiryu kenan maimakon ya rika la'anta su a yana ina ai la'anta musu yaro mugun abu ce Mm, ba ga subhanallah.
wasu al'adunsu a wasu garurrukan Mm.
ko yaro ko bata ma uwar shirai yayi bata cewa Allah wadanka Mm, sai dai ta ce Allah shirye ka Allah akbar domin in Allah ya waddan nashi ita za ta fara wadduwa a haka ne kuma Allah zai iya karba addu'a ta a lokacin da ta a amince.
lokacin sai Mm, Allah sai Allah ya karbi addu'ar ta kaga Mm.
mushkila ce wadda take ita ce mm, bakin uwa da bakin uba yara dole su guje shi musamman lokacin da suke cikin tashin hankali su uwayen ransu ya ɓace dangane da shi yaran mm, kuma su uwayen sai su yi hankali su yi matukal duk bacin ran da suka yi kar su nemi la'anta ga ɗansu mm.
wata uwa za ka ji ta inna lillahi wa inna ilaihi kaza mai kwaroroto Allah waddanka Allah si ne maka asarar aihuwa kai wannan wani gaza kaga duk wannan abun Allah ya dauka ya dora ma dan kuma kaka ta ƙara ingiza shi ta ƙara ingiza shi cikin hallaka duk bata miki ran da ya ke um uwa a matsayin ki na ke kika aihe shi Allah shirye ka wannan abun naka Allah mai albarka kai wannan abun mu yi ta'addu'a dai kaji irin maganganun da zai zai dinga hutawa daga bakin ki wannan kenan No.
idan aka karkato yara duk wanda bai suka hi- ba su yi karhin ku ba duk yanda za a yi da yake ita shari'a wannan me yake da suna ta, ta mamaye lakwal Mm.
to yanzu ga fursa daga yanzu za a fara hutun wannan guda shekara hutun wannan na shekara na wata uku Mm, kenan yanzu tukuru mhm, duk inda ke da makaranta ki je ki kai ɗanki ko baba ka je ka kai ɗanka mm.
kuma ka bi ka Saboda- tabbatar da karatun yana yi a sati in bai karanci ba komi sauya mai makaranta Mm, tunda eh wani- mana kenan akwai makarantun da abin eh muna su- makaranta ne Mm, kenan mutum yana iya Eh, ya mana.
kai sati ya tsaye da yaran sati yaro bai san ba ya komi ce to me musu yake in tsimi mana kuma a karatu makaranta ne. Mm.
eh eh muna makaranta ne kawai gaskiya.
sati in dai bai dauki ba wani abu sauya mai makaranta kan wata uku ya tsaye na banza Mm, a wata uku nan kamata ya yi a yi kira sheikh malalamin wannan hilin naku ya kamata a yi kira a wata uku nan wani yaro ne bai yi makaranta wani yaro ne bai yi makaranta maza a sa shi makaranta mm.
ayin unguwa su duba wani yaro ne bai makaranta maza a sa shi makaranta wa'in ko ina ko ina a sa makaranta ta islamiyya a koya mai qur'ani da hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a koya mai labarin annabi ya san annabi ya san sirar shi dan ya so shi ya san girman na gaba da ladabi ya koyi ladabi yanda ya kamata wallahi idan aka yi wannan kiran Allah ya taimaka mana a ce kowane yaro an kai shi makaranta kuma ana bin malaman Karatu.
karatun ba sa'ati yaro bai ba komai a canza mai makaranta wallahi zaka ga da ikon Allah abu ya canza ai babu tarbiya tamkal aje ayi karatu aje Kenan ayi dai karatu malam kawai ya tarbiya kawo- titi ita ce muguwa Wala na.
ya kawo maganar kamar wanda suka yi karfin mu shi kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan abin aihuwa an aihe shi ne akan fitura kenan Na'am.
na ga menene ke kawo hal ma yaran su yi karfin mu ya kamata a ce da malam farko ya tuntuɓo kaso wannan laihi biyu ne zuwa uku matsala. Mhm.
ka san yaro daga ya balaga ya kai ya huce ya kai ashirin talatin lokacin nan shi uban bulala zai dauka ya ta kishe shi Bai.
ya bugon shi in karate ne ma za a yi karate sai ba kai ma baban Alaikum, gaskiya.
to su ne ake nihi wanda suka yi karhin uwayensu na'am na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ka faɗi hadisi sheikh abdul mu'min Barakallahu hadisin da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda za a aihe shi za a aiho shi akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah fitra da bo- salima aqida shi salima ce babu wata targarda a cikin ta Mm.
ai annabi yayi togo ta illa al abwahi sai dai uwayen shi Mhm.
kenan le premier responsible uba ne da uwa Mm.
haka annabi ya ce daga an aiho yaro uba da uwa su ne le premier responsible akan ɗiyansu annabi ya ce ko su maida shi ba yahude ko su maida shi ba nasare ko su maida shi mai bautar wuta duk dai addinin da suke yaron yawa gari shi zai Mm.
kaga sun karkatar da shi sun lalata shi sun gurɓata shi shi jagalgala shi za su ja shi su ta yi wuta Mm.
horkon misali horkon horkon responsible su ne uwaye idan sun daidaita yaro a mantin yana dan karamin shi tun daga shekara bakwai tarbiyyar ta annabi shekara bakwai ku sa su ana sallah.
kama an kama umar sayyidina Eh.
umar tarbiya Eh.
yaro ne ko yarinya shekara uku ya ce an makara ya ce tun wajen auren uwar ya ce To, nan ma ka an gani.
makara kenan To, ka tarbiya gani.
tana fara asali duk da wannan ba mawdu'i bane na harka aure To, ka gani.
magana tarbiya ne Kenan- alhaƙiƙa wannan abun yana da kyawu kwarai yana da muhimmanci yadda ya kamata a yi kiran wannan daga nan kuma da so samu ne ma wanda suke duka legion john islamic din wannan a ce kowane su kula da unguwarsu yaran da bai makaranta a'a da shawarar babansu kai wani baban a yanzu malam
gaskiya dai eh to to za mu wajaha kuma tambaya zuwa ga ɗaya daga cikin wanda yake wakilta faran delef shine malam haruna kamar wace irin natija ce ake samu idan mutum ya sa ɗan shi makaranta tunda kuna ji ai daga bakin uwayen yara wasu su yi madalla wasu kuma to duk dai abubuwan da ake faɗi kasan galibi mutane abin da suke so yanzu eh, yaro idan ya taso maimakon ya taimaka makaranta ko a dora shi kan kabu-kabu ko abin nan wani watakila ma injin bai iya ba watakila kuma in kaga abin da zai wani lokaci ma bai kama uwayen eh, kuɗin bai kama su komi to kaga kuma bai zo bai karatu saboda haka wace irin eh, albarka ce ko kuma natija ce kuke gani a lokacin da yaro yake karatu
to alhamdulillah gaskiya idan muka duba malam shek abdulrazak ya kara tunatar da ni wani abu kafin in ji magana malam ya ce na'am musamman abin da ya shafi bin kadin karatun yaro kaga yanzu duka uwaye in muka ɗauka musamman abin da ya shafi karatu na musulunci ba mu cika ba mun kai yaro makaranta mu dinga bibiya me yake karanta kaga kamar yadda malam shek abdulrazak ya faɗa gaskiya akwai makarantun da malam kawai mu uwayen yara haƙuri ne muke da su gaskiya ba makarantu ba ne kawai wasu kawai ilimin ma bai kai bane an bude makarantai sai ka ga yaron ka kawai yana ta karatu wuri guda ka rasa ina karatu yake tafiya musamman kamar yadda Sheikh Abdulrazak ya ce a wannan yanayin na wata uku ne gaskiya dole ne uwayen yara mu tashi mu sa ido kawai yaro in muka ga satin ɗaya baka san komai ba kawai mu cire kai mu kai ka inda muke ga zaka fahimci wani abu alhamdulillah ko da sura ɗaya ka harrace ka yin wannan lokaci wuce alkhairi ne to amma a ce yaro an kai shi yau wurin jiya yau wurin jiya ka rasa kai menene yaro yake karanta to kaga irin wannan abin shi ke sa wani lokaci uwayen yara su tsaya to kuma kamar yadda ai dama mai ta'alimi ya ce in za ka sa ɗanka karatu ko kai za ka yi karatu malamin ka tsaya ka ga wane ne malam to amma ma haka ba kawai yanzu misali in ina son in buɗe shago kaga labudda sai na je na tambaye masu irin wannan kasuwanci wani irin kasuwanci ne ya kamata in yi to amma mutane sai kawai karatu dai nake so yaro na yi bari in kashi kawai makaranta kaza kuma sannan kamar yadda malai ce alheri ga uwayen yara da za su samu matakar ɗanka ya tarbiya wallahi kai da kanka ka haisa mai yancin zama uban shi domin idan ba ka samu karantar da shi addini ba ya dauki tunda yanzu yaro ba zai san ba zagin uba laihi ne ka harare shi ma laihi ne kai dan uwanka musulmi ka harare shi laihi ne sai in yayi karatun wannan na addini kenan labudda idan ana son ko kabu kabun ko ma mecece dama ai asali an san sare akwai sh- shari'a ta nuna ma haɗin ka har aure ma ka mishi to amma kafin wannan auren ai akwai abin da yake gaban wannan auren tunda ba za ka ma mutum aure ba kaga bai da sana'a to yanda ka san wannan sana'ar tashi to addinin musulunci shi ke kula da komi na mutum domin matukar wallahi shek abdulrazak idan yau ka ɗahi yaro ka sa shi addini ya karanta addini wallahi duk inda yake so ya tafi in aka bashi jagorancin ƙasar nan zai dubi wannan amana ba zai ci ta ba amma yau kalli ga wace irin tare ce ba mu samu aboko ba wanda suka yi bokon su ne in suka ji suka yi lamba goma sai su ƙara mata hudu a gaba jika ta koma jika goma jika ɗari ta koma miliyan ɗaya to kaga kenan duka irin wannan gaskiya ne na ga uwayen yara mushkilai ba mu cika ba bibiyan makarantun malaman nan mu dasa su kenan kafin a bada nemaro ina ga ana kusa da daukar tafi wala haruna cikin magana da kai ya kamata mu mai da ka baya cewa akwai wa'inda in suka tashi sai su bada diyan ba sa bibiya baka ganin shi masu kikin uwayen ne saboda in an tashi kaiwa lakul sai an diba kwararriyar lakulkin da aka san suna suna san fursan kai har ma kiristoci ake kaiwa dan a cikin makarantar mu ma ina jin kada abin ya zama suka Na- har akwai wasu yara da suke zuwa lakulkin kirista na tambaye su ba a bar su da hijabi kwacewa ake Kwarai, da ake haka gaskiya.
suka ce su ba sun sani kenan baban su wani sama da miliyan da rabi yake kashewa akan wannan akan su a wannan lakwal din kuma ka gani sai ka ga makarantar ma wata sati ma an yi yaro ko ɗaya daga cikin su bai zo ba to ma maganin kaman akwai fifita ilimi na duniyar nan sama da na addini shi yake kawa mutum ya kai dan shi ma makarantar da bai ma san wata irin makaranta ba ce bai bincika shi to malam Mai ƙarin bayani zan da je wani muka zai- tambaya kafin ka je na'am shi wannan karatu na boko da ake yi na'am asalin shi karatun menene karatu ne na sana'a na na koyon sana'a abinci to sanin yadda za ta wanda abinci duk yanzu karatun da yan boko suke har yanzu ba mu samu wanda ya allura ba Eh, subhan- kenan ba a ma iya sana'ar ba har yanzu Ka gani, saboda leda kenan leda ma da ashana sai mun sayo to kenan ka subhanallah gani in ka Ah, doka Randeleu.
in ka doka a saboda Allah in ka doka kenan Sheikh Abdulrazak wannan gaskiya mas'ala ce wadda in dai ana so a fahimci abubuwa to gaskiya sai mun maida karatun addini shine gaba da komai kuma me yasa ake sama yara akai cewa dole sai an yi lakwar da ai arziki kaga wannan wata mushkila ce da ake dasa ma yaro akan shi an mantar da shi da Allah yana iya same wani abu na daban yawa Again- to yan uwa musulmi fa ba wai muna so ku ba ba muna suka bane a boko kada wani ya ce eh yan boko haram ne hanyar mu daban tasu daban mu ba mu da ba mu yarda ba da abin da suke yi kowa ya sani yawa to yan uwa musulmi kaga irin abubuwan da ake tattauna kenan bisa kan wannan yanzu kuna iya kiran mu bisa kan 510 500 cicif bayan haka eh, da kuma 500 a 96 hamsin da takwas sha hudu tasa'in da ɗaya akwai kuma tasa'in da shidda hamsin da uku ishirin sifiri sifili to yan uwa musulmi eh, ba wai muna sukan wata makaranta ba ne a'a illa iyaka mu mu diba matsayinmu an ce niger ƙasa ce ta kowa ya zo ya zamana a yi zamantakewa tare to baiwa na kai ɗana na kai ɗana makaranta taka kai kirista ka zamanto kana kokarin koya mashi kiristanci bai kamata ba wannan ba tsari bane na musulmi ko a tsari na pedagogy ina jin ga mustashar nan yana iya ba mu bayani akan cewa ba a tsara ba a ce a koya ma mutum addini bayan haka ina ina ina zuwa wannan mai kira bayan haka kuma kamar da yace yan boko na Niger wallahi haka ne yanzu ka diba yanda ake yawan cire mana wuta mun koma rayuwa irin tada a cire wuta a cire ruwa a cire rezo komi babu kuma 'yan nijar ɗin sun ki ita nijar kudin da take ca duk inda kudi yake he mun je mun nemo mun zuba musu dan su ba mu wuta amma su duk inda wuta suke fusa nemo ba su ka mana sai sun haɗu da wata a ba su ko a hana su kaga wannan ashe bokan bai ƙara musu komi ba ya kamata su yi ilimi su hudu nan kwa shekaran jiya muke gani a journal ana cewa wani a Niamey ya kera jirgi mai tashi shi kaɗai da kanshi yana iya cin yana iya minti talatin a sama to kaga irin wa'annan aka sa da wani wanda ake ba mu labari shi ma ya yi ya tsara wata dawa ta gona ya sanya mata wata sinadari wanda a wannan kin daya kamar tumin nata daya sai ka samu rabin taya a ciki to kaga wannan irin su ake so a ce yan boko babu dan boko ya fito yana siyasa yana zagin wani yana cewa wancan bai iya ba wani ne iya wannan shirme kuran mun rasa inda zamu in ka diba rayuwar yadda take yanzu saboda haka yan uwa musulmi akwai ɗaya daga cikin malama shi ma ya zo za mu ji kamar minti biyu zuwa uku ya kahin mutane su fara kira Eh, ama. Ana Umar. Wale- نعم، الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا إخواننا المسلمون آه tare da cewa dukkanin yan uwa kun riga kun zakara duk abubuwan da ya kamata sai dai aka ce khairul kalam man qalla wa dalla bi ma'ana hiyayyar zance wanda aka yi shi kaɗan sannan kuma ya zamanto mai amfani ne bi ma'ana jama'a suka gamsu to alhamdulillahi rabbil alamin mafi yawa dai malamai kowa san dai lokacin da na'am akwai wani akan waya ko na'am to bismillah tafadhal, ya dai ko na mafi yawa dai dangane da wato turawa da suka kawo mana wato tsarin karatunsu a nan sai suka cakuɗa da addinin suka kawo mana sannan kuma mu yi tunanin cewa yan uwa rubutu ne kawai da yare suka koya musu ai- ainihin suka koya mana mu to kuma sai ai zama su- ainihin su mutanen mu lokacin da aka zo musu da boko sai suka makafta cewa to lalle ba wai boko ba ta takaita bane kawai illa iyaka da rubutu da karatu kawai a'a hatta da akwai wasu abubuwa wanda suke almuhimmin da za su biyo baya wanda kowanne kawai duk inda ka tafi yanzu kawai faman ka a ce ka ka mallaki takarda kaza shahada kaza shikenan sai ka zo gida kawai kai ta turanci ka shiga harkar siyasa kamar da yan uwa suka ambata to ala ayi halin dai bari in dawo ainihin bangaren a karatu na addinin islama kowa san dai a karatu na addinin islama nan dai gwamnati dai fi sabilillahi babu ruwanta da shi musamman ma makarantu masu zaman kansu da sauransu saboda haka kake gani rishin sa hannun gwamnati ne kowa ya ga dama sai ya bude makarantu barkatai ya dace baka dace ka bude ka dace ka bude kawai shikenan sai ka tai kai saboda haka dole ne a samu matsaloli wanda ba a rasa ba sai dai kai da zaka dauki ɗalibin ka ka kai ainihin makaranta ai ka duba makarantar me ake karantarwa waƙe waƙe ne ko kuma ainihin kitabu wa sunna ne ake karantawa a kawalul ulama wannan kai wanda zaka kai danka haƙi ne akan ka dole ne kai ainihin wannan sannan in ka kai dan na kuma dole ne ka kula a kai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana yayi magana akan masu karantar da karatu sune malamai da kuma ɗaliban dole ne wato sai an bi wannan ka'ida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya wadi in ku ba haka ba to dole ne za a samu kai cikin matsala kenan manzo Allah yana cewa waqiru man ta'allamuna man ta'allamuna minhu al-ilma wa waqiru mimman tu'allimunahu al-ilma bi ma'ana ku nutsu ga wanda kuke sa- daukan sani a wurin shi kenan ku nutsu ku samu nutsuwa ga wanda kuke a da wanda kuke karantar da shi sani ku nutsu ku malamai kenan to sai zaman to ka kai ɗalib yaro ka bika wa malami ba ruwanka da ainihin kulawa da haƙƙinsa alhali ya gaya maka duk tsarin dokokin karatunsa sai zaman to ba ruwanka da wannan kurum kai dai ka kai mishi kurum an ce a kai ya'ya makaranta an kai shi kenan ka je ka mika shi babu ruwanka da kulawa da haƙƙin makaranta babu ruwanka da cewa me yake karanta a gurin malam wata tar, wani canji tun lokacin da aka da ka kai shi makaranta ya samu a cikin rayuwar shi ta ainihin dan musulmi ba ruwanka da wannan illa iyaka sannan kuma aka ce sannan su ma masu ainihin a ɗaliban su nutsu ga wanda yake sanar da su sani to kenan kaga wannan hadisi sai ya nuna mana ainihin halishi bi guda biyu kenan ya akwai haƙƙi na ɗalibi akan malami akwai haƙƙi na malami akan ɗalibinsa wannan kuma ka'ida ne sai an bi wannan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci tare da cewa da ba na samu damar halarta ba ma kawai dai an gayyace mu dan wannan na riga na abin nan.
to alhamdulillah kamar yadda aka faɗa tun da farko dai helin muna so a ce yan uwa da suke sauraron mu sun tsoma nasu bakin a ciki sun kara ayi kuma an ce za a bada neman wani telefon kuma yana ga an bada shi ya kamata a ce a yi kokari a kawo gudunmuwa don nasu a kowanne suna so su faɗi nasu su ma damuwar da fahimta su musamman akan wannan maudu'i da muka dauko mai muhimmanci maudu'i na tarbiyya duk da kamar yadda dan wa faɗa kusan yau za mu yi fandason ne abu ne wanda muke so mu ci gaba da shi insha Allahu har zuwa wani lokaci akan abin da ya shafi maganar ilimi na addini da tarbiyya wanda yau ita ce abin da ya cinye mana tuwo a ƙwarya duk wanda kawa maganar tarbiyya ya san akwai matsala kenan malam Laminu ya bada lambobin muta abin nan da ya kamata a kira na nan gidan radio amfani da kuma eh, san mutane su kawo tasu gudunmuwal akan irin wannan maudu'i mai mahimmanci wanda kusan a ce kowa ma yana da ta cewa akan shi muna fatan mutane suna bin musu da kafa za a bai shakka ya ƙara maimaita mana da wannan me yake cewa lambobin sai ya wa ɗaya daga cikin malaman ƙarin
to ga wani nan assalamu alaikum assalamu alaikum eh ya tahi a akwai assalamu alaikum ko rezon ne to ga wani nan akan waya ba shi dauke
assalamu alaikum
yawa
assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah ina sauraron ku gaskiya ina ga faɗa abin da kuke wani to wani malami ne eh Muhammad Lamini ne mai caji a kasuwa dole to masha Allah wallahi muna ji gaskiya mai muna jin daɗi Allah ya saka muku da shi na'am masha Allah gaskiya kuna wayo ku kai Aha.
ku haƙiya ku insha Allah na'am barakallahu Bana fik Allah a ƙara jan hankali ƴan bariki da Allah wannan wata uku aha da ɗaya a banza su yi ka kokari suna kai yaran su makarantar Muhammadiya na'am duk yanzu wasu ƴan bariki waje suke kai wannan karatu na Muhammadiya sai iyan malamai eh akwai yawa wanda suka ga mu suna san doki sun kai aha ta Muhammadiya suna ta mamaki aha ko ni ta yi da san yadda wannan karatun na Muhammadiya ma sai yan malamai da san yan bariki suna yi kenan su a ganin su kamar wasu ne kaɗai ya kamata su yi karatu sana akwai wanda ba su sani ba Mm, na aika jan hankalin jama'a da Allah aika kokari to masha Allah kuma aika kokari wajen ba malamai wani dan wani abu lalle an san malami ba a iya biyan shi amma wanda ya zo ya zamana yana koya yan ku karatu Mm, ina aika kokarin ba shi dan wani abu kenan sati sati wani talatin wata ishirin battawa malam amma aika dan kokari na'am kuma bayan wannan hallo mutum ya ka kewaya yana ga iyayen shi suna zuwa kamar da malaya wajen Allah ta kami da dai kenan ya je ya tambayi malamin ya ce ya yaran da suna zuwa ya karatu su kake ya nufi yi ka zagaya ga malam ya yi ka tambaye yara suna zawa ko ba sa zawa na'am amma ba daga mutum ya tura ɗan shi makaranta shi kenan kawai ya gama a zai gama eh Dole sai gaskiya yana bi sau da kawai ga dan shi me yake yi me yake koya wannan gaskiya kamar ne da mala ya wadi Allah saka mai kenan in yaro aha ta ci bai san wani abu ba Mm.
gaskiya wannan ya wara ya Jaz- sauya mai makaranta fi sabilillah masu kenan kai goyon bayan da aka ce kawai mutum da ya ga yaron shi baya gane komai ya sauya yau makaranta a sauya yo ya- yaro ya sati uku Mm.
sati guda bai san wani abu ba kenan a ce alhamdu ma zai kai ta kaga matsala kenan kai ta sosai kenan yawa kenan kamar sai malamin ya taɓe ta
To jazakullah kara Allah sa wannan ra'ayi naka mai kyau da ka bada bala mutane sun ji kuma babu shakka Sheikh Abdul alhamdulillah akwai wata bayani wanda kai ya huce kasan bayani zawa yake ya huce eh haka ne wato iya daga cikin hujjojin To to ga daukashi wani- daukashi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
na'am ana sauraron ka ana sauraron ka
aiwa
Assalamu alaikum.
daga akwai matsalar rizo na'am alo assalamu alaikum muna sauraron ka Assalamu wa rahmatullah.
na'am wani malami ne
Muna layin ku ne.
alhamdulillah wani malami ne mai magana Wa masha Allah. Wani dan uwa ne musulmi da nan da magana.
to jazakullah kare ya daba musulmi Wa masha Allah. Eh da farko dai malamai wanda kuka gabatar da wannan abun na'am Allah ya saka muku da alheri.
wayyaka Kuma Muna ba ku karfin gwiwa Allah ta irin wannan abun a ci gaba da yin shi.
to masha Allah Ya zamanto ana ta yin shi gaskiya matsaloli ne wanda muna fuskantar su a nan karin da magana.
mhm
Wato shawarwari wanda za mu bada bakin gwargwaro na'am a ja hankali ga mu Mhm.
masu yara da Wa- hannu mhm gaskiya to gaskiya babban abin da ya kamata mutum ya sa idan shi mata uwayenmu mata ta suke yi da Allah shi ka makaranta ka zamana mu huta da da yawan wannan surutu tambayoyin da kuke mana da wasu abubuwa Subhanallah.
ina abin dama ba a yi wa ma yaro a da cewa bai amfani shi Eh, kenan an nuna mai daman kawai yaro zai Mhm, ko da ya je makarantar kan wasannin shi zai shiga shi dai ya san kawai lokaci ne ya rabu da uwayen shi mm, subhanallah to saboda haka ga mu uwaye har jan hankali guda Mhm,
idan muka san makaranta na'am ba a karatu a cikinta saboda Allah kadda mu karkata a cewa wannan makarantar ta mu ce ko ta goma ko muna tare da malamin wallahi ba haka bane ba Mm, ka nemi makaranta ko ba ta wace ce in dai ilimin shi yayi daidai da na addini yana ba da ilimi na addini mhm.
kawai ka sa yaron ka ya ɗauki karatu na addini dan ya zama bai bata lokacin shi a banza ba ba ruwanka da wani wane ne makarantar wannan kaza ce makarantar kaza a ka nuna da ilimin da yake bada na'am wannan kuma tarbiyya yaro a gidansa ake tarbiyyanta shi Mhm, ka sa ma ɗanka tarbiyya da kuma duk abin da yayi ka zo ka bincike shi ka kane ka kane a lokacin in ka ji karatu yana da muhimmanci kai kuma sai ka masa abu kan ba shi tarbiyya mhm.
za ka wannan abubuwa ya kamata mu leka a cikin wannan abubuwan gaskiya na kwalta riga ta cinye lokacin da za a koya ma yara karatu Yake.
kenan a cikin wannan wata uku idan Allah ya taimake ka mai kula ne ka matsa ma yaranka ka kai shi makarantar da ta dace Mm, wallahi zai samu karatun da a sama da shekara biyar bai yi shi ba wannan gaskiya ne to so da haka ne ake so amfanin wannan abu Mm, to, a duba amfanin a duba kuma makarantar wacce ce ya dace ah, kar ka masha biya yan zige-zige a kaza kaza ka kasa shi kaza ka a duba makaranta wadda ta dace na'am me yin karatu daidai da na addini masha ka sa Allah shi masha Allah to so da haka abin da muke kira yan uwa ko kuma wannan muna ƙara muku ƙarfin na'am a yi ci gaba da wannan waye ma mutane kan wannan shi ne dama aikin malamai masha Allah Allah ya saka wallahi da wannan alheri.
waye kai da ake ma mutane ya shi kullum abubuwan da in ka kama nan ka kama wancan gidan radiyon kawai bakin abin da za a yi kan wa'azi ne daga wa'azin mata sun yi kaza an yi ya yi kaza wani ne kawai shi ne am- jazakallahu khairan wannan ra'ayi da shawarwari masu kyau Allah saka alheri Allah saka da alkhairi Daga malam zai ci wato gaba da- a gogoce saboda mutane suna dagawa Mm, akwai hujja biyu zuwa uku wadda mutane musamman 'yan bariki suke ga hujjojin da busu sa ɗiyansu makarantu na islamiyya na'am abu na farko shine yanayin makarantar islamiyya da yanayin shi malamin yadda yake tahiyar da yaro su yi dan bariki iya lissahi tsafta Mhm, komi tsaf tsaf su ku a gargajiya da sauran sun dauka wai dakwal dakwal shine musulunci mm, kenan almajiri almajiri wai dakwal dakwal aka san shi shi kuma an nazafatu min al-iman nazafa imani mai imani ma yake tsafta kai malam da kake koya ma mutane addini kamata a ganka tsaf duhuwarka babu dauda ɗalibanka babu dauda ya kamata su yi tsaf su zo su karanci littafin Allah inni inna sanulqi alayka kaulan thaqila littafin Allah ne kuke dauka amma wai sai kai dakwal dakwal wai shine wai addini suke tsammani muna da mutane latijawa da dama wanda suke barikin ta ci karhin su akwai wanda ya taba bude bakin shi yace ni wannan dakwal dakwal din banna kai yaro na me yasa iya ganin kawai tulub birnin kolkata da menene haka yaro zai zamna ɗaya kenan daukashi daukashi assalamu alaikum alo salamu alaikum alo salamu alaikum
aiwa abu na biyu shine hallo ku uwaye kada ya ruda ku zai da ake yi irin na makarantu na lokal kaga makaranta masha Allah ta yi zai uniform uniform tsab a mu ba shi ba zai ruda mu me ake karanta suwa abin da ake karantawa shi muke so shi zai ruda mu ba a gansu ba sun yi ado ɗaya daga sun huto 'yan makaranta kaza ne ba shi bane karatun ba shi bane karatun kawai eh ɗaukai shi ɗaukai shi
Salamu alaikum.
saboda kowa yana neman ladan Na'am.
kowa ne kuma yake
To, bismillah.
ni ina son kawo karin bayani a maganar bawan Allah da ya ce dan uwa musulmi Allah sa kamar alkhairi cewa lokaci duka lakwal ta dauke wannan ba haka bane ba ni a fahimta ta ba mu fahimci yanda ya kamata ya muka dauki Nigeria na ga wani irin tsari da suke da shi akwai wata makaranta da na gani a Kano wallahi da an yi sallah asuba kankace minti biyar fasala sun cika yara kenan kaga anan yaro ya samu riba biyu yayi sallar asuba ta yi sallar asuba kuma sun zo makaranta awa ɗaya ne ake karatu misali an yi sallah yau karhe nawa muke karhe biyar ake sallah ko to ina tsammani biyar da kwata a ce an fara aka tashi shidda da kwata wannan lokaci ya isa a je gida a yi wanka a karya a shirya a telekol da ake zuwa a yi ta tsakanin magariba da isha yaran mu yau kawai uhu da balo da suke lokaci ne mai muhimmanci ka gani za ka ga in ya mace in namiji ne ba komai kenan ya kamata a wannan lokacin ma kadai mu yi kokarin da za mu yi tsari ɗaya mu samu karatu wannan kuma ba zai yi ba dole sai da tsayuwar malaman sai da tsayuwar uwayen ɗiya kamar yadda shi dan uwa ya faɗa kenan don haka ya kamata a ce mu yi amfani da muhimmancin lokaci na da hankali ga ma- ga masu hali Wa sunan malam?
yawai ta makaranta gina makarantu Ah.
marafar da masallaci da ake yi aha yawan ginawa Aha. Na'am.
shi ne ra'ayina To, eh a ganin ka kenan mai madadin a rika yawan masallatai a rika gina makarantu gaskiya dai kan abin da ya faɗi gaskiya ne haka ne saboda da a gina ma- yawan masallatai ga su Na'am.
barkatai a gari gara a gina ainihin masallatan tukwana saboda dan a yawaita ma- eh, a yawaita makarantu kenan dan a gina masallatai ya malami nu ya zaman to ba a gina masallata ba kenan ka gani su waye za su raya su kenan Allah ya taimake mu na'am to yan uwa dai kowa yana ka ra'ayin shi ne ni nake ganin kaman assalamu alaikum
na'am
assalamu alaikum
na'am ina gani ya taimake na'am bismillah ina ganin kamar yadda muke magana ne na farko dai su uwayen su sama kansu tunanin wajibi ne su karanta da ya'yan nasu su sama uwayen kuma san abin a cikin zukata da ba da mahimmanci abu misali za ga yaro in za shi lakwal za a ba shi kuɗin rai kira san furan amma ko dala goma amma in zai taimaka makaranta sai a ba shi yar biyu ko kadago shi ma da kyal shi ma da kyal sai yana ɓata rai da ta ni ban na zuwa in ba a bani ba dama amma na lakwal sa sai siri ya siri da ya tashi kawai yana da wannan kudin kaga wannan yana daga cikin abin da yake kaskantar da ilimi na addini idan yaro zai ta lakwal an sa shi yayi wanka gyara kaza da ko wancan kayan hudda mun wannan sa wancan amma in makaranta za shi dama ba a ce bai gyara ba a ce bai yayi tsafta da ya tashi ma sai an ce kai mun nika can gurin je ka guri kaza lokacin nan sai an yi jina jina da shi an gajiya shi kuma to in ma zaka tai kamar yadda dan uwa ya faɗa kalka dan kar su dame su duk wannan yana daga cikin abin da yake ƙara kaskantar da ilimi na addini ya kamata kenan su uwaye su san muhimmancin abin su tusa ma ƴaƴan sanin muhimmancin abin ta darajanta ainihin kuma malaman mutum ya ga baban shi ya taso makaranta ya sallama baban shi ne yazo yana cikin fasali baban shi ne yazo ya tambayi malam yaya ne karatun shi kaga wannan kenan yan- yaro zai rika jin karfin gwiwa akan wannan karatu amma wallahi zaka ga wani ya bada diyan karatu sama da shekara guda bai zai ba mata shi ba ta zo ba ka- balle ka ce ma kana neman a zo reno na faran da rabu a wato kan babban wannan aiki ma magana- kenan wato kan wannan magana da ka faɗi mala abdulmumin wallahi nan da shekaru kusan biyu da suka gabata akwai matar da ta kawo min kukan mijinta nan ta zo ta same ni har makaranta ta ce yaronta ya shahi shekara hudu a Nigeria yana karatu na addinin Islama da ya zo da aƙida ina gani wato tilawa samata alqur'ani ta kai zuba 40 banda tauhidi da ya karanta saboda mun jarraba shi ba so ɗaya ba so biyu ba yaron malam Abdul Mumin. da ya zo kurum na gama da ya dinga tsabbakar da aƙida a cikin gida kurum masha Allah in ka gani alhamdulillah gwanin kyau kawai sai uban ya buga kai da ƙasa ya ɗauko ta aƙida ai shi a tufau shi sallar shi ma bai raba da ita saboda haka maza maza ya kaurace mishi kuma wannan makaranta ya cire shi daga ciki uwa kuma ta ce to sai dai a kashe tsoho akan daudauta abin ya kawo rudani ya ka rikici da kyal da kyal Allah subhanahu wa ta'ala ya maganin wannan matsala ta hanyar ɗauke ran wannan yaro sannan aka samu abin ya rasu ya rasu nan da kusan shekaru biyu to kaga wannan matsala ne
a alhamdulillah gurguje na'am to insha Allah ko ina ga lokaci yayi ko ana ya kam eh saura minti uku to a gulguje za mu ji daga bakin Malam Haruna amma kuma za a gaya ma mutane insha Allah rana ya ce daga an zo kenan za a bi daki daki ana muhawara kuma tunda farkon muhawara za a buɗe waya tunda mutane sun yi ta kira kowa yana so ya faɗi abin albarkacin bakin shi kenan eh insha Allah to ni a gurguje abin da zan ce gaskiya alhamdulillah sai dai kamar yadda Allah yake cewa law annahum fa'alu ma ya'zuna bi lakana khayran lahum wa ashadda tafrita wannan an shayi an shayi gaskiya abinda jama'a muke bukata a yanzu aiki aikace ita hukuma da take jajan tana kai taro ina ne ayi ayi maganin yan fale kaza kaza to ga hanyar maganin fale da sauransu gaskiya sa yara karatu karatu na addinin musulunci wannan shine abin da zai maganin wannan duka abubuwa kuma da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu ci riba wannan lokaci Na'am.
kamar da yace babu hutu a rayuwar dan adam wannan ma kaka doka hutu ne jarraba ce Allah ya sa ka a wani lokaci kuma daban Allah ya taimake mu baki.
masha Allah kuma da Allah na'am cewa lalle kan yan uwa wannan ainihin muhawara kan ina fata ya girgizar da duk ya bi ma'ana ya kayatar da duk wani mai imani maza da mata sannan kuma wanda suka kiraye mu bu su same mu ba akan lokaci muna fata su yi hakuri sai Allah ya kai mu satin gaba muna fata Allah ya saka da alkhairi ga baki daya Allah ya shirye mu ko ya shirye bayan bayan mu ila mulki yamma a ƙarshe yan uwa wanda suka yi kira ba su an ɗauke su ba su yi hakuri dama haka abin yake Allah ya sa mu tarayya da lada akan abun kuma insha Allah nan gaba za mu ci gaba da tafiyar da muhawara a bisa tsari insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sauka mana da ruwa mai albarka ya sanya mana zama lafiya a cikin kasar mu da kasashen musulmi ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da fasikanci da zalunci a bayan ƙasa ya Allah muna roƙonka wannan gari namu Allah ka sauka mana da albarka da ainihin abinci da arziki da aikin yi wannan lalacewar tarbiyya ya Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka kama hannayen mu ka tsoro ma kan tafarki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamdu wa lakal shukru anta badi'u samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ya muqallib al qulub sabbi qulubana ala dinik Allahumma ya musarrif al qulub sabbi qulubana ala ta'atik Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin